أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki a cikin wannan wata mai alfarma Allah ayoyi da zamu karanta mu dace da fassarar sai Allah ka ba mu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ka gafarta mana yau zamu tashi a sabuwar sura suratu taha نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم To wannan ita ce suratu Taha tana ɗaya daga cikin surori da aka saukar da su a garin Makka, sai dai ayoyi biyu can gaba su ne wanda aka saukar da su a Madina. Allah ya ce tsaha wato wayannan kalmomi a harufa guda biyu da tsa'un da ha'un Allahu alawa bi muradihi bi zalika Allah shine yafi sanin me yake nufi da su sannan wannan sura za ta karantar da mu kan cewa anna dinallahi lalle addinin Allah yusrun mai sauki ne la mushaqqata babu wahala ciki foka dakati wato abinda mutum ba zai iya dauka ba shi addini gabaki daya ga baki ɗayan shi mai sauƙi ne duk abin da kaga ya zamanto mai wahala a cikin addini ba addinin bane gaba ɗayan shi yawan addini mai sauƙi ne na wal maqsuda abinda ake nufi da itiba'ul ma'murati shine mutum ya bi duk umarnin da aka yi masa gwargwadon iko waje tunabin nawahi da kuma nisantar abinda aka hana shi bi kadar ɗaƙaci da gwargwadon abinda zai iya yi Allah ya ce taha ma anzalna alaikal qur'ana wa saukar da wannan alqur'ani gare ka baya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashqa domin ka sha wahala ai litata'iba domin ka sha wahala dan cewa kafirai ba su yi imani da shi ba to ba mu saukar maka da wannan alqur'ani domin har hankalin ke tashi akan rashin imanin su ba inna ma alaikal balag iyaka abin da ke kanka ka isar da wannan sako ne kawai wa alaina hisab mu kuma mu yi sakayya kan aikin da su suka yi na kanmu ma anzalna alaikal qur'ana litashqa na'am إلا تذكرة لمن يخشى
malam yace izma alaika illa an tabliga eh babu abin da ke kanka sai dai wannan isarwa ko kuma a ce wai ka sha wahala bi kasar riyabati wa kasrati tahajjudi aw anzala ilayka abin nan na tahajjudi domin shanin sallallahu alaihi wasallam wato an keɓance shi da yin tahajjud shi tahajjudi a abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne yana nan kana karanta muktasar zaka ganshi can babu khussan nabi wato abin da aka keɓance annabi da yin sa wajibi ne shi ya yi wannan tahajjud ɗin wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda mun gane ko to kaga wayannan da ayoyi suna nuna cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne ga sauran jama'a kuma wannan mustahabi ne gaba ɗaya to wannan ɗin kada ganshi a mazaunin wahala a gare ka na'am Allah ya ce illa tazkiratan face dai mun saukar da wannan alkur'ani ne ya kasance tunatarwa liman yaksha ga wanda ke jin tsoron Allah tanzilan تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا tanzilan wannan alkur'ani saukakke ne mai man khalaqal arba daga wannan wanda ya halicci ƙasa wasamawati ya halicci sammai al'ula maɗaukaka, ai, jamin ulyan ka kibarin wa kubura, to shi ne ya saukar da wannan alkur'ani a gare ka, me duniya da lahira da sama da ƙasa shi ya saukar da wannan alkur'ani a gare ka. Na'am.
الرحمن على العرش استوى Ar-Rahman shine sarki mai rahama, istawa wanda ya daidaita alal arshi akan al'arshinsa, istawa an yaliku bihi wato daidaituwa wanda ya dace da Allah. ba za ka ce gashi Allah ya daidaita kan al'arshi a kaza yake a kaza yake wannan babu Imam Malik yake cewa al-istiwa'u ma'lumun daidaituwa kan al'arshi wannan sananne ne wal kaifiyati yanda kuma Allah ya daidaita majhul wannan babu wanda ya san shi wasu ala anhu bid'atun neman cewa yaya Allah ya daidaita kan al'arshi din wannan bid'a ne a cikin addini sabon abu ne aka shigo da shi saboda haka Allah ya daidaita akan al'arshinsa al'arshi shine wato gadon sarauta nashi to Allah ya daidaita akan wannan al'arshi ɗin ba kai ba tambayan yaya Allah ya daidaita a kai. Mun gane ko? Na.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Lahu na Allah ne, ma fi samawata abin da ke cikin sammai ga baki ɗaya na daga halittu da sammai ɗin, tun da aka ce a samawat, sammai, to tun daga nan kaga ya zo a kan siga na jam'i. Jam'i a larabci yana somawa daga abu uku ne, yana somawa daga abu uku ila ma la nihayata har zuwa inda babu babu iyaka to saboda haka tunda Allah ya ce nashi ne as-samawat samman nan gabaki daya ba ana nufin sama daya biyu uku hudu zuwa bakwai ba samawat suna nan da yawa barkace sai wanda Allah ya sanar da mu kawai to nashi ne wal arba hakan nan ma kasan nan nashi ne nashi ne ma ma ta tassara abinda yake can karkashin kasa wannan da za ka yi ta tafiya ka tona rami kana tafiya kana tafiya kana tafiya ƙure shi dai lar- em, eh, turawan yamma sun yi sun yi su ƙura abin da yake cikin ƙasar nan sun gagara ƙure shi mun gane ko rashi ne ta kama tonan cikin ƙasa ta ce tana so sai ta je ta ga menene can ƙasan sun yi wannan tun ya- ya- ya- tun shekaru ba masu yawan gaske suka yi wannan tonan har yanzu babu wanda ya yi tono kamar su amma haka suka dawo suka rufe wannan rami din suka kulle shi har yanzu ba a ci gaba da tonan ba har yanzu kuma babu wani wanda ya taso ya ce bari mu sake tonawa mu ga yaya can karkashin ƙasan yake to na Allah ne nashi ne ma mata tattara din abin da yake can karkashin ƙasan ma na Allah ne ga baki daya to wannan shine ya saukar da alkur'ani wannan shine ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka yi imani da shi na'am وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Eh, wa in ta jihar in ka bayyana bil qawli da zancen da kake ai zikirin shine zikirin ka auda auda ko kuma wato ah, addu'a to wannan ka sani fa innahu shi Allah ya alamu sirri ya san abin da ke koyewa aka da abin ma da ya fi sirri sirri duk Allah ya san shi saboda haka ko ka yi shi a bayyane ko ka yi shi a koye wannan Allah ya sani mun gane ko ai ma hadasat bihin nafsu abin da rai zuciya ma take tunani take mm, karatun zuci ko tunanin zuci Allah ya san shi wa ma khatara da abin da take tunani wa ma tahaddasat bihi da abin da take bayyanawa fala tajhad nafsaka bil jari so da kada ka kada ka kada ka kada ka damar da kanka bil jari cewa wai sai ka bayyana din ko ka yi a ɓoye ko ka yi a bayyana Allah duk ya sani saboda haka duk inda ka yi Allah na jinka Allah na Allah ya san abin da ke cikin zuciyanka saboda haka da ka damu kanka ka wahal da kanka wajen addu'a ko zikiri cewa sai ka yi shi da ƙarfi wanda duk kake kira din yana jin kama kafin ka kira shi kuma ya san me kake yi. Na'am.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allahu shine Allah wannan wanda yake ji din nan la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi lahul asmaul husna yana da sunan nake husna kyawawa kamar yadda yazo cikin wato eh, eh, littafin Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun kawo wannan asmaul lahil husna din nan guda 99 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye su ya iya su ya haddace su ya kiyaye su wannan dakal aljanna ya shiga cikin gidan aljanna ya Allah ka samu na ciki wahala ataka وهل أتاك حديث موسى Eh, wahala ta kai bai zo maka ba hadisi Musa labarin annabi Musa cikin annabawan Allah da aka aiko su ga baki ɗaya babu kamar annabi Musa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallah rahimallah wa akhi Musa Allah al- Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa. Lallai an jarrabe shi jarrabawa cikin ah, ah, ah, cikin annaba babu wanda aka yi jarrabe shi kamar annabi Musa. a cikin alkur'ani Allah ya ambaci annabi Musa so ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari ɗaya da arba'in da shida cikin surori talatin da hudu a cikin surori ɗari da goma sha ɗaya da muke da su ko ɗari da goma a ɗari da goma sha hudu an ambaci annabi Musa a cikin surori arba'in da uku yawa kuma sunan shi ya fito a cikin alkur'ani sau ɗari da talatin da shida to saboda haka annabi musa wato kissa daban-daban daban-daban suna nan akan shi ta kowane ɓangare an ɗauko akwai karatu a cikin wannan kissa ɗin kowane ɓangare an ɗauko a kissa annabi musa akwai abin da za a samu a ciki akwai karatun da za a samu a ciki na a wani lokaci
izra'ana فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى To wanne za ka yi wani labari ne na annabi Musa shine Izra'a nara lokacin da ya ga wuta faƙala li ahlihi sai ya ce ma iyalinsa in ku su zauna a nan wajen huna wa zalika wannan ko ya faru ne fi masirihi min Madiyana lokacin da ya bar garin Madiyana taliba Misra yana neman ya isa Misra Madiyana har yanzu tana karkashin wato ƙasar Saudiya ne can gefen Tabuka a nan ne Madiyana yake nan ne kuma garin Annabi Shu'aibu mun gane ko ka san lokacin da Annabi Musa Annabi Musa ya gudu ya koma ya tafi har Madiyana har annabi sha'ib yake cewa na jauta min alqawmi zalimin ka tsira daga cikin mutane wanda suke azzalimai wato fir'auna kenan menene yasa annabi Musa ya bar ya gudu daga Misra ya koma can shine can inda Allah yake cewa wa dakala al-madinata ala hina gablatin min ahliha ko wajada fiha rajulani ko yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi fasagasa hullazi min shi'atihi ala allazi min aduwi shikenan fa kaza hu Musa fa qaba alaihi qala hadha min amal shaytan abin da ya faru shine wata rana da Musa ya shiga cikin garin Misra sai ya samu ana fada a dantsan mutanen shi kiddawa da kuma wato jama'an gari wani bai Isra'ili shi kenan aka kaure da faɗa sai wannan ɗan uwan nan sai ya nemi ya taimaka mishi ga abin da yake faruwa ya zo garin rabawa shi kenan ya bigi wancan ba Isra'ila sai ya faɗi ya mutu da ya mutu to me zai faru nan Musa dai tun daga ne ce wannan dai na daga cikin aiki na shaida to shi kenan fa sai aka zo annabi Musa ya kashe rai ya kashe kuma rai mai tsada ta ba Isra'ila shi yasa kaga har yanzu Isra'ilawa su suna nan da wannan al'amari a cikin zuciyarsu akan ɗansu ɗaya sai su diro ƙasar nan gabaki ɗaya an taɓa kama wani soja a cikin inda ake yaƙe-yaƙe nan a ƙasar arewan nan wajen Sokoto haka suka diro ƙasar nan suka zo suka ɗauki ɗansu suka koma ba abin da ya dame su da wani yaƙi domin suna da ƙarfi to ai zaka ga yanzu ana ƙoƙarin musanyen sojoji tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila ba ma sojoji ba, gawan su, su Falasɗinawa su ba da gawan Isra'ilawa da aka kashe su kuma a sako Falasɗinawa. Gawan masu sai an mayar, su ba Isra'ila na farko ba zai aurar maka da ‘yar shi ba, ba zai bar ka zauna da shi ba, ba zai bar ka yi addinin shi ba. Ka ji fa? To, shi kenan sai aka wayi gari fa gawa da ya mutu wa ya kashe shi Musa ne ya kashe shi to ana cikin nan ya za a yi da Musa ya za a yi da Musa shine ai can Allah yake ba mu bayani wani mutum ya zo ya samu annabi Musa ya ce to innal qawma lallai mutane fa ya tambiruna suna gunaguni a kanka suna ta shawarar yanda za a yi a kashe ka saboda haka fita ka bar nan wajen ni a gare ka ina ne nasiha mun gane ko to shi kenan daga nan barin annabi Musa Misra kenan sai ya kama hanya shine tafiya tafiya tafiya har Madiyana ka duba nisan da yake abin da ke tsakanin Masar nan inda Fir'auna yake da kuma can inda annabi Musa ya tafi har ƙasan Tabuka a wannan lokaci din ya je can ya samu wato annabi Shu'aibu ai a wajen nema da ya je ya samu ga wasu ‘yan mata suna kiwo suna so kuma su shayar da dabbobinsu, kuma ga shi ba su da ƙarfi, ya taimake su ya shayar, ya ɗiba musu wannan ruwa suka shayar da dabbobi, bayan sun da suke faɗa ma babansu kan cewa fa sun ga wani wanda ya ɗauke shi mana kiwo to kaga annabin Allah ya koma ya zamanto ɗan kiwo sannan menene ladan da za a bashi ya kiwo har shekara goma a aurar mishi da ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan mata. Mun gane ko? To haka annabi Musa ya zauna a nan ƙasar Madiyana shekara goma yana kiwo. Saboda mene ladan kiwon shi ne fa a bashi mata. Tawa mu yau ina samarinmu a yau. Ba komai ba aiki, kaga wannan kaɗai ya nuna maka ashe tashi ake yi da gaske a yi aiki. tashi ake yi, ba addinin musulunci bai karantar da zaman banza ba, tashi ake yi a nema, annabi sallallahu ya ce ku nemi duniyar nan kamar ba za ku mutu ba, kamar yadda za ku nemi lahira kamar gobe za ku mutu. Tashi ba bar maka wani lokaci guda ɗaya na hira, na gulma, na kaza, na kaza, na kaza, babu wannan lokaci a cikin ajandan ka gabaki ɗaya. to shi kenan annabi Musa yanzu ya je ya gama shekara goma an ba shi mata kuma zai dawo da ita garinsu zai dawo da ita ƙasar zai dawo Misira. to shine fa ya tashi ya soma dawowa to shine kissan za a karanta ta a nan yanzu ga annabi Musa nan yana dawowa da matan shi Izra'a naran lokacin da ya ga wuta faƙala sai ya ce li alihi ga wannan mata nashi in kusu ku zauna ana aka ce da akwai mai musu hidima aka ce daga shi sai matan ne suka kamo hanya za su dawo Misra zauna a nan wajen inni anas naran ni na ga wani wuta a can la'alli atikum zan je in taho muku minha daga wannan wutan bi kabasin wato da bakin wuta mu zo mu ji dimi domin tafiyan nan cikin sanyi ake yi cikin sanyi ake yi zan je in taho muku da wuta domin mu samu mu je dimi au aji da alan nari hudan ko kuma in samu wanda zai shiryar da mu hanya a wajen wannan wuta saboda mene saboda sun bace ma hanyar gabaki daya to shikenan fa anan annabi Musa mala ya ce wa kana kad akhta aha li zulmati layla haqiqa sun bace ma hanya saboda duhun dare shikenan sai annabi Musa ya zo ya zo wannan wajen wannan wuta din sai Allah ya ce falamma ataha falamma ataha nudiya ya Musa falamma ataha lokacin da annabi Musa ya zo ga wannan wuta allati anasa wanda ya ganta nudiya sai aka kiraye shi aka ce ya Musa to kira sai ya zo daga cikin wannan wuta din ibn abbas ya ce lalle shi ya ga ra'a shajarata ya ga bishiya khabara wanda take koriya amma taqad bihi asfalaha ila a'laha naran baiba'an ga wuta kuma a jikinta tun daga ƙasan bishiyan har samanta ga wuta wuta ne fa yake ci amma wutan ba ƙona bishiyan yake yi ba shine wutan da annabi Musa ya gani ibn Abbas ya ce sai ga, ga bishiya tun daga kasanta har sama wannan bishiya ana kiranta ajas da larabci to sai ya je wajen wannan wuta ɗin mun gane ko to shine fa sai annabi Musa fa wa kafa sai ya tsaya mata ajiban yana mai mamaki min shiddati bau'iha saboda tsananin hasken wannan wuta wa shiddati khabrati shajara da kuma tsananin kore na wannan itaciya ɗin. Ga wuta amma kuma ba ta cin itace. To a wannan lokaci lahanurun bila itirakin ga haske amma ba ta ƙonewa. Na'am, sai aka kira aka aka kira aka ce ya Musa inni ana Allah
inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa to inni lallai ni ana Allah ni ana rabbuka ni ne ubangijinka saboda haka fakhla'na 'alayka cira ta kalmanka innaka lallai kai bil wadi kana wadin nan ne waje al muqaddas mai tsarki ɗuwan shi ake kira kuwa wadi ɗuwan wato sunan wannan wajen kenan saboda aka cire takalman ka aka ce mai isa ya cire takalman shine wal ta azimin wato saboda girmamawa ne aw tabarrukin ko kuma neman albarka wal anna habwata domin tafiya ba takalmi tawabi'un lillahi wannan wato kaskantar da kai ne zuwa ga Allah wakila aka ce umira an umarci annabi Musa bi khalqiha ya cire wannan takalmi din lina jasatiya saboda najastuwan wannan takalmi din li'annahuma domin takalman annabi Musa kana sun kasance min jildi himarin daga fatan jaki aka yi mayyitin wanda yake matacce gairu madubogin ko ba a riga an jeme shi ba mun gane ko duk fatan da ba a jeme ta ba to aiki da wannan fatan ya zamanto wato fatan ba ta kasance mai tsarki ba, amma duk fatan da aka riga aka jeme ta to ta zamto mai tsarki. Mun gane ko sai aka ce to ya cire takalminsa wa anaftartuka.
Wa anaftartuka fastami' lima yuha.
Wa anaftartuka kuma na zaɓe ka, min kwamika cikin mutanen ka fastami saboda aka saurari lima yuha abinda za a yi aike zuwa gare ka, min ni daga gare ni, inna ni.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري innani lallai ni ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bau babu wani ubangiji sai ni saboda haka fa abun ni ka bauta mini wa aqimi salata kuma ka tsaya da sallah da zikiri domin ambato na eh kaga sai aka ambaci sallah anan fa innaha mushtamilatun ala kalami domin ita sallah ta tattari kan zance na Allah saboda haka ka tsaya da sallah na'am إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Eh, inna sa'ata kuma lallai tashin kiyama atiyatun mai zuwa ne tabbas za ta zo a kado fiha wanda kusa na ɓoye tanin nasu daga barin mutane eh, wa yazalu lahum qurbaha amma zai bayyana gare su qurbaha kusantan ita wannan tashin kiyama bi alamata da alamominta mun gane ko Eh, eh, alamomi na tashin kiyama a halin da muke ciki ma alama ne na tashin kiyama mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa idza usni da amri liga ila ligair aliha fantazir sa idan aka so wa danka abubuwa a wajen wanda ba su ya dace su rike ba to wannan ma ku saurari tashin kiyama banda sauran kuma alamomi da suke bayyana na abubuwan da suke faruwa a cikin duniya duk da baki dai alama ne na tashin kiyama sannan kuma me yasa aka yi maganar tashin kiyama anan saboda tashin kiyama yana ɗaya daga cikin abin da aka fi musunsa ana ga mutane da yawa suna ganin babu tashi bayan mutuwa kafirai da yawa suna ganin babu tashi bayan mutuwa saboda haka ake daɗa tabbatar da cewa fa tashin kiyaman nan na nan na zuwa mun gane ko kowa ya yi shirin abin da zai fuskanci wannan rana da shi na'am فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى to fala yasuddannaka kada ya juyar da kai anha daga barin imani da tashin kiyama wane ne zai juyar da kai man la yu'minu biha wannan wanda bai yi imani da ita ba wata ba hawa sannan ya bi son zuciyan shi fatar da ya halaka kada wannan ya juyar da kai daga barin yin imani da tashin kiyama na'am wa ma tilka وما تلك بيمينك يا موسى To ka gani fa ana ta yi Allah yana faɗa ma annabi Musa ne directly babu shamaki tsakaninsa da wannan magana din shi yasa ake cewa kalimullah shine wanda yayi zance da Allah mun gane ko to sai Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ke hannunka na dama ya kai Musa na'am qala وهي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها mm.
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى kaji yadda ake ba da amsa. An tambaya annabi Musa, ma tilka bi yaminika me ke hannunka na dama ya Musa, me yake hannun annabi Musa na dama shine sandan da ya rike. Shi kenan sandan ne kawai abin da ke hannunsa na dama. Kaga sai ya ce ma Allah sanda ne da na rike, ko? To, amma sai ya ci gaba da bayani, eh, hiya asaye sandana ne, atawakkau alaiha ina dogaro a kanta. in zan tashi a atami da ai ina dogaro a kanta, eh, alaiha a kanta, eh, wa ahushi biha ala ganami, sannan ina karkaɗo ganyayyaki ala ganami a kan abin da eh, tumakina da nake kiwonsu, in bugo musu ganye su kuma su ci. Mun gane ko? Wa hushi biha ala ganami, waliya fiha ma'ari wa kai ma akwai ma sauran aikace-aikace da bukatu da take biya mun. Kaga complete answer kenan. yawa menene kaza kaza shine kaza kuma yana kaza da kaza da kaza da kaza ka gama ba da ansa ba sai an tambaye ka wani abu bayan nan ba ko a jarraba an ka ba da wannan ansa ka ci wannan jarrabawa mun gane ko na'am ala قال ألقها يا موسى daga nan sai aka bashi kwamar aka ce alkiha yadda wannan sanda ya Musa ya kai Musa wurgar da wannan sanda din sai me فألقاها فإذا هي حية تسعى Falkaha sai wurgar da wannan sanda a ƙasa fai za iya hayyatin sai gashi ta zama to kumurci ta tsa tana kuma tana motsi tana yawo. Mun gane ko ai ta tsaya labata ne hasari an kasar atin suban wato tana tana motsi tana yawo da sauri kaman kai ka ce kumurci ne ke motsi. Mun gane ko amma kumurci ma wanda yake karami domin in maciji yayi girma ai baya iya tafiya baya iya gudu sosai. amma in yana ƙarami nan da nan yana da sauri sosai to hakan nan wannan babban macijiya sai gashi kuma tana watsal-watsal a gaban annabi Musa. Na'am.
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Ƙala sai Allah ya ce ku za ka mata wala ta ka kada ka ji tsoro ta wani Allah wani wata Allah madaukakin sarki na ce mana la la- la ya safu ladayyal mursalin. Eh mu dai manzanni ba su jin tsoro a gaban mu kama wannan maciji din. eh la ta kan sani ido da sani zama mai da ita sirata ha kamanninta al'ula na farko shikenan a wannan waje fa adan khala yada hufi ba mai hasana Musa ya sanya hannunsa a bakin wannan macijiya fa adat asan shikenan ya ta dawo sandanta ga baki daya na'am واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى to ga bayan wannan bayan an nuna masa wannan na sanda sai aka ce to kuma ga wani abu na biyu wa bamin ya daka shigar da hannunka ila janahika hammatanka eh sa hannunka a hammatanka ai jambikal yusra hammatanka na hagu na'am eh eh, takhrij za ta fita ita wannan hannun za ka fito da ita khilafa ma kanat alaihi min al'adamati sabanin abin da ta kasance na daga bakin fata na dan adamtakan nan eh, fata bakin nan to za ta fito bai ba a tana mai haske min gairi bau'in amma ba ta min gairi su'in ko ba haske na ku- na- na cuta ba ba haske na kuturta ba domin laraba babu abin da suke ki kaman kuturta na baras sun ƙi wannan al'amari ɗin to hannun za ta dawo ba tare da cuta ba ayatan ukura wata aya ce daban muka kawo maka. Mun gane ko? Shi ne ta Allah yake cewa fa zanika burhanani. Waɗannan su ne wato hujjoji guda biyu tafi da su zuwa ga Banu Isra'il. Na'am.
لنريك من آياتنا الكبرى Linuriyaka mun yi haka ne domin mu nuna maka, eh, min ayatina daga ayoyin mu al-kubra wanda suke suka kasance masu girma, ala irsal ala ir- ala ala risalatika akan aiken da zamu yi maka. Na'am.
اذهب إلى فرعون إنه طغى Saboda haka daga wannan lokaci sai aka ce mishi izhab tafi ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu daga lallai shi ya ketare iyaka ai jawaza al-hadda ya ketare iyaka fi kuf- fi kubri wajen kafircin sa ila ila di'a'il ilahiyya lokacin da ya da awan cewa shi ma Allah ne mun gane ko da yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku ai madaukaki to wannan kalma shi sai aka kama fir'auna da shi maza ku je ku yi masa wa'azi na'am قال رب اشرح لي صدري na'am ويسر لي أمري mm.
واحلل عقدة من لساني mm.
يفقه قولي na'am واجعل لي وزيرا من أهلي na'am هارون أخي mm.
اشدد به أذري na'am وأشركه في أمري mm.
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا na'am إنك كنت بنا بصيرا Na'am, to wannan shi ne abin da ya faru, yanzu ga annabi Musa an ce masa ya tafi zuwa ga Fir'auna, izhab ila Fir'auna innahu daga, ka je zuwa ga Fir'auna yanzu an aike ka, innahu daga ya ƙetare iyaka, wannan shine kwaman da aka ba ma annabi Musa, to watakila annabi Musa shi kuma yana da nashi bukata da zai nema saboda ya isar da wannan aike ɗin. shine wannan ayoyi ga baki ɗaya wannan kuma roƙon annabi Musa ne yana roƙon Allah kan ga aikin fa da zai je kuma ya taimake shi a wannan waje ɗin. Insha Allahu za mu kwana a nan, gobe za mu ɗora mu ji yaya tafiyan annabi Musa ya kasance daga wannan waje zuwa ga Fir'auna. Mu ji kuma ina labarin matan shi da ya batta a wancan waje ɗin. Ya koma gare ta cewa ki zo mu tafi ko kuma yaya aka yi. sannan mu ji labarin wane bukata ne ya nema Allah ya cika mishi a wajen wannan tafiya da zai yi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا على النبي الكريم اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين